إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha shidda ga wata na rabi'u thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ishirin da ishirin daidai yau insha Allah za mu yi darasi na 48 cikin littafin bulugul maram darasi na 48 insha Allah ina ganin ne za mu tashi babu libas a ko kayan nan nan ne ko babu libas babu na maganar tuha tuha kayan sawa Abin da za a sa riga ko wando ko izar za a za sa da a jiki kun san cewa daɗin shari'a ɓangaren abinda yake ba ita ibada cewa duk abinda yake na ibada tauƙifi ne mana ibada ba a yi da ka sai abin da ya zo shi ake yi a matsayin ibada duk wani abu a ibada an hana ba a yi sai abin da ya zo abin da bai zo babu shi a cikin ba shi kuma ɓangar mubahat abin da ya shahi wani ci sha satar abin da kana iya bari kana iya yi kana bari wannan rama ta Allah komi halaka ne komi halaka ne sai abin da shari'a ta haramta duk abu koma mai na ci ne sha ne komi halaka yake saman kasa amma abin da shari'a ta haramta shine haramu sai daga hikima ta ƙura'ani ko ta cikin addini kan gaba daya ɗan aka zo maganar ci sai a gaya maka haramun dabbobin ga alhanzir ga jini ga mutsi ga abinda aka dai ta mutu ga ta dawo aka yi na haram ko ya ka zano maka abinda yake haramu mata na arimi aka gaya mu suke na haramu ya ce duk wanda ba wannan ba halaka ne da nimar Allah ta yawa saman ka ta yawa ta gaya maka haram ce duk wanda ba wannan ba gurin halaka ne ba mu ce haram ne bangaren ci ne bangaren sha ne sai abin da shari'a ta haramta shi ke zama haram amma komai a halaka ke a wajenmu wannan yanzu muna mazu bangaren magana kaya na sawa abin da za ka sa a jikinka kuma musulunci allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar mu ci mai kyau mu sha mai kyau akwai wata fa'inta wanda suka ɗauka ai sa sutura ko mai kyau wani abu ne daban na duniya tsoron allah sa tsohon kaya mai dauda marar kyawu kan shi ne ma wani aƙida allah subhanahu wata'ala ke raddi ga masu wannan aƙida yake cewa manzanci sallallahu alaihi wasallam قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده وطيبات من الرزق كشيء مسو وانيني يا حرم تقوى da Allah kayan ado da Allah ya hudo don bayin shi su yi amfani su yi kwalliya su yi amfani da su haka a tsayi ba su nuna riziki abu mai daɗi na abinci waye haramta kayan sawa na ado waye haramta a ci mai kyau a sha mai kyau a ci nama a ci kwamfutar a ci kwai a ci mishi duk abin da ake na morewa shi musu waye haramta babu Allah bai haramta ba sai Allah subhanahu wata'ala ke ba da amsa ta kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah yace ga ya musu masu wannan tunani ko wannan magana ta haramta kayan ado ga bayi ga masu imani ce musu sai da zai amma suna da dama dan masu imanin Allah da dole ni'ima a duniya dan su aka bada in suka ce Hausawa dan albarkacin kaza ranka dan da sharu kasu ko Allah ce dama hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya dan su Allah ya hudo wannan abin in ma sa in ma dan jarabawa amma ce khalisan yawmul qiyamah amma gobe kiyama su kadai Allah ya kebance da adan lahira da cin mai kyau a sha mai kyau lahira a duniya kowa zai samu ma dalilin masu imani Allah ya abu kenan a kenan shari'a bata hana ba ka sa mai kyau ka sha mai kyau shi zama ganzu bayani bangaren abin da ya shahi na sutura sai za a gaya mana kenan ababen da suke haramu saura halak يتي عن أبي عامر العشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة الحرة والحرير آه رواية أبو داود أسلم مقانا أبو تكن سيد البخاري نعم أبن ديكي رواية شيوى manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce laikunan na min umarci za a samu wasu a cikin al'ummata wasu mutane a ƙawamun wasu mutane wanda su tahilun alhira ko alhira walharir wanda za su halitta zina da alhariri a wannan al'umma za a samu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan lafazin ummati ko al'umma hazir umma amma ce wannan al'umma ce al'umma kashi biyu ce akwai ummatul da'awa da ummatul ijaba ummatul da'awa wanda suke cikin wannan al'umma da musulmi da ba musulmi ba ba suna cikin kira da ake yi annabin suna da annabin shi a tare ka fawo annabin su illa sun kiyaye ne ana kiransu duk da ke rayuwa a ciki wannan bayan nan sadama iya cikin al'ummar shi aka ce mutum da'awa wanda ba su ga musuluncin ba amma ana kiran su su shiga iya mai rabo ya musulunta kayan mutuwa wanda kuma ya mutu akan matsayin kawuri ya kawurce ma annabin da Allah ya kuma shi ummatul ijaba wanda suka amsa kiran musulmin kenan ma duka al'ummar shi ce kowa al'ummar shi ne da mummuni da kawuri to nan kenan a cikin wannan al'umma za a samu haka idan aka ce istihallul hir wal harir iya baka magana cewa mutunci ijaba ce ce wanda kenan sun sanna da sun sanna haram sun da halaka da haram amma za su wata hanya ta'addanci za su halitta abin da yake haramu ne na alhari na zina abin da sananne dole musulmi ya san zina haramu ce amma za su halitta ta kuma haka alhariri haramu ne ga maza amma samu su su halaka yan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da zai wakana ba zamanin shi ba ma yau da gobe an samu cikin al'umma tashi amma da ummatul jabakin jabakin kanta hatta masu da'awar musuluncin an samu wanda suka yi wannan kuruci wanda annabi ke magana kasashen musulmi don neman muwala neman amincewa kawurai suka ɗauki zina cewa ba lahi bace ba ta zina jarima ba lahi bace kaka ji nesa dawa nan tunis tunisi lokacin burgi ba zina ba ta shi lahi amma yi mace ta bi lahi a dokar tunisi zina ba lahi bace ba amma sai ka yi bankon kimina wajiku amma ba lai ba kama ka alaihi kai ba alaihi ne amma me aka ce kai mace ta biyu ce laihi kana yi wajiku ka yi mace ta biyu karuwa ba laihi ba kai ba amma kan su ta biyu laihi ne wani abin da ya gawa kana aikace haka suke ba wani abin wani kawai mamaki wani ya yi mace ta biyu sai matashi ta samu labari ya yi ta biyu ta yi karar shi wurin alƙali cewa mijinta ya yi mace ta biyu aka shi gaban alkali aka tsaye da shi gaban alkali a wurin shari'a cewa kuma aka yi ta karan hatta da karuwar mana masu ke wajibin aka yi karanta mata ta shikai mata aure aka karin ga waccan ta farko ga ta biyu da yi alkali mai tambaya kamar haka a halilatun amul mar'a amul zauja amul zauja halila kenan ka wace waje ko wace waje kanka to kake mamala ta kaman ka kibarce ta ka kai ta amma ba arni shin halila halila ka bana matar ka ce ko waje kanka ce karuwarka ya san idan ya itirafi ce matar shi ce iya da kasan shekara biyu tarm arhi kuma da tara sai ce bal halila karuwa ta ce ita an ta hurru an ta hurru karanki banza ne kai ɗaya ne kada da inci ku ta yi kudu an miki shara wallahi sirisu musamman a yanzu an doke an doke dokar tunisi nan wannan kana da yanci ka tai ba a kama shi kuma an doke kare shara ta kare karen ta kawo ba ta samu nasara ba tunda shi ya ce karo shi ce amma da ake tare ne ce kaso da kada tsara zai lokacin da ba a jima da yawa kwanan nan shi kuma turkiya lokacin da mene? makadaci ne ya yi kariya dai silibi kamar yanzu matakacin karuwa ta zama karuwa matakacin karuwa ta ce kariya ce tegor an ne kai ba ta mace wai wace ga zama ba kawai gwaji ba halatti ka ce ƙarya ce ne kai kurum idan matar ka ce kuma ka sake ta ba tunanin matar ka ba sake ta ba ƙarya ce kurum kai ƙarya ce kai a kamu sun yi ƙarya da wuzarin shi ƙarya ce don silibe wancan ƙasa da shekarar biyu erdogan iya neman shiga ƙungiyar turai turkiya na turkiya sai suka diba suka ce ai matsalarsu cikin suka ce abin shaidan kamar da kamar hasa aminci suka ce matsalar shi nake shiga cikin cikin turai sai ya hudda a cikin kundin turkiya zunun jarima ce zunun lahi ce su kuma a cikin turai ba zunun ba lahi ba ce ba yanci ne kuma takka tana dama inda ba da kaji ba ne ba ba da zama ta haɗe ba ne ba tana dama ta zaɓo na abokin sha abokin mu'amala tana san shi ya burge da gurin suka yi lebu matakka a turanci ba doka ba lai ba ne ba baka ce baka yi daba ba ka bige shi suna da yanci ina ɗaya cikin shugaban ƙasan horon shi ina ga sarkozy ne wanda ke tayar da wata mata wani shekara nawa wannan ba su wajen su bana bane ba inda ya zamunci ba lai ba ne ba suka ce kenan kuma ya kuma da wannan doka ta ɗaukar zinan da hici to kan za mu iya tattauna ma da kai suka hudda kuma har yau su ɗauke su ba cikin turan kenan takaice muna maganar za a samu abu na aikace kenan annabi kuma abin ya wakana aikacen da tawilu wasu malamai amma da masu halitta mazinari ba alari da galada ba ta aikayen kwalliya ne da zaka rasu dalilai ne to nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wata daga cikin al'ummata la yakunanna min ummati aqwam yastahillun al-hir wal harir yastahillun al-hir wal harir za su halitta zina da alhariri kayan alhariri alhariri shi ta suwa suwa natural akwai artificial wannan an can ganta ma masanin kamar kace ɗaya ne mu ana duka wasan na ana konakin ba mu da mun da can da a lokacin ana wannan kasin laraba na fara suna kawo artificial suwa da ta ta ta wadda bature yake yanzu da kayan ba amma ba ita bace ba kayan an hariri ne amma baka iya ganewa to mu wanzu sama zuba kasu to shi da alhariri haramu ne namiji sa shi ne magana kai wani haruwa a wani wurin kenan alhariri iya cikin kayan da aka hana a sa abduga ce wata alisuka da kuma tsutsa ce tsutsa ce take hudda wata abduga amma kuma babu wani tisi mai tsada a duniya kamar su abduga kamar ta hudu kamar ta wasu kamar ta kanta giga ta hudu abin kamar abin take rube kanta shi kenan ta mutum ta wuta ko ta muku shi kenan da ke wani abduga ya ka sakawa aika wuta bata cin shi wuta bata cin alhariri suwa suwa na kenan na hakika wuta bata cin shi ta kasa wuta ana gane an sa wuta wuta bata cin shi shine alhariri kayan ado ne kuma cikin tsutsa yake to wannan shine abin da kenan mun tabbatar da magana haramcin alhariri amma wasu al'umma a cikin wani al'umma san wanda su halaka duk da haramun sai wannan da ruwan cikin sulhu khalima ko ta dai ba kenan mai abin da ya inganta tabbas وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفدة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه abin da ke wannan ruwaya cewa huzaifa ke ba labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana ya hana mu an nashariba fi an tazhab alfida mu sha a cikin makayi na zinariya ko azurfa saboda wadata kai wani kwaf ko kwano duk wani abinci ko kiyar hata da kiyar kai na zinariya ko azurfa ko a yi a wani wuri kai aiki ba a ci ba a ci a cikin ana mi da abin sha kan mi da zinariya ko azurfa wa an na'kula fiha cikin hani da ya mana ya hana mu ci a cikin kayan zinariya ko azurwa kina ya hana mu ci da sha duk wani makayi a ce aniya duk makayi iya cikin aniya kwaf ne kiyar ne kwano ne tire ne duk abin da ake makayi za a wani ci ko sha a cikin shi iya matsayin aniya ta annabi ya hana mu yi aiki da su wurin ci ko wurin sha da sa alhariri da dibaji dibaji shi wani nau'i na alhariri da kayan adokin ne na duka dai wannan an hana mu ci ko sha wa an najalisa alai haka nan ba za mu yi ba shimbuda ta alhariri tafi ko kusan don wadata a yi na alhariri don isa shi ma an hana ko wata kujera ko na abu a zo a yi a sa zinariya ko azurwa saboda kwalliya duk an hana wannan su ne cikin zaman zamu kenan ana hudun ana ware abin da yake haramu ne a matsayin abin da yake sawa ne muna maganar libas kitabul libas a kawo wannan maka ambaci kuma ci ko sha a cikin makayi na zinariya ko azurfa wannan ma dai ita rawal bukhari imam bukhari ya rutu da wannan hadisi wa an umar radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لبس الحرير إلا مودع إصبعين أو ثلاث أو أربع متفق عليه واللفت لمسلم yanzu mun ji maganar hana kaya na alhariri to kan ɗauka abu ne gaba ɗaya a akwai ɗan ƙaidi ɗan rangome da aka yi ya ce umar bin khattab radiyallahu anhu ke cewa naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubus alharir manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana sa alhariri illa mawdi'a isba'in sai wurin kaman yatsa biyu ko yatsa uku ko hudu nan me yake karantar da mu cewa kayan ne gaba ɗaya aka hana a sa na alhariri kenan abinda aka saka da alariri riga ko wando ko rawani ko hula gaba daya amma irin yadda ake aikin riga ana iya ma dan burodi a nan kenan ana dan burodi a yi dan aiki a nan haka dan shashari a jikin rigarka amma ado da alhari ba laifi bane ba kuma za mu ga a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam iya da riga irin haibar duniya da ita mai adam mai ado na bakin makamar rigar da adam alhari da jikin shi a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da ita kuma haibar duniya tana cikin tuwa da ya bari a duniya kenan alhariri daban ne da zinariya da samko da zobe ba kasa ba amma shi alhariri a ɗin ɗan kaɗan ne in ba tuma bace ba gaba ɗaya ɗan ado ana iya yi da shi magana kenan abin da ke cikin wannan ruwaya ya ce wurin yatsa biyu ko yatsa uku ko yatsa hudu kuma wannan ruwaya mutafakon alai imam bukhari ya roto haka imam muslim ya roto da hadisi malafin da makaranta nafasin musulmi سي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفرة من حكة كانت بهما متفق عليه آه أنس بن مالك يبالي لابارن تيوى النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف يا رنغومي كان أبن ديكي حرام يا أسلي أمان دليل يا سا أن رنغومي ga abdurrahman bin auf da zubair bin da zubair bin bin awam akan wata riga ta alhariri a cikin wani bulaguro min shakkatin kana ta bima wata cuta ta kazawa da ta kama su asalin kazawa tana samuwa saboda dauda dauda ne ka kazawa to sun yi dogon tahiya kenan akwai dauda babu wanka sai an jima tahiya sai suka samu cuta ta kazawa kwasan ƙasawa kuwa akwai wasu ka ta kirta ka ta kirta yadda zai a zuwa bai tare ba zai muka ya rubu santa ba muna da dubu san ƙasawa ta yi abu kama gasa nan ga abuwa wani iya ƙasawa duk gasa nan zai ne da biya da ke yanzu mara ya ta zo kuma tsafta ba sa kamar da ba da wadata ba kamar da ba su wani kwalkwata duk ba san yanzu zan kai yaro da ya san bai san kwalkwata ba mu da duk yara muna yara a wandan mu a gindin mu gane kwalkwata gana ganta duk da ya da ya aka yara da wadata to kenan tsazuwa abinda yake shi riga ta alhariri tana maganin ƙazuwa shi ne kenan a halin darura ana iya sa kenan matsayin magani ana iya sa rigar ta alhariri don tana maganin cuta ta ƙazuwa ku gama annabi sallallahu alaihi wasallam hayya rangume Abdurrahman bin Auf ya sa haka Zubair shi ma ya sa a cikin wannan tahiyya da suka samu cuta ta ƙazuwa wannan shine abin da ke cikin nan yace kenan rakhasa li Abdurrahman bin Auf annabi ya rangume ga Abdurrahman bin Auf wa Zubair da Zubair bin Awam fi qamis al-hariri a cikin sa riga ta al-hariri fi safarin a cikin wani bulaguro min shakkatin wata cuta ta kazuwa karat bihima wadda ta same su da Abdurrahman kin da Zubair wannan ruwaya muttafaqun alai Imam al-Bukhari ya rubuta Imam Muslim ya rubuta kaga kenan dai inda dalili da uzuri ana iya sawa alharira wa ana ali radiyallahu anhu qala kasani annabi sallallahu alaihi wasallam hullatun siyara فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي متفق عليه وهذا لفظ مسلم abin da yake wannan ruwaya ta sayyidin ali radiyal anhu ya ce ka sani nabi sallallahu alaihi wasallam hullatun siyara siyara nau'in kayan alhariri ne annabi ya sa mun kwamfule hulla kwamfule kwamfulan ka kenan kasa sama iri daya ya bani kenan kenan izar da rida guda biyu tuwa biyu ta nau'in wannan kaya masu alhariri a cikinsu wala alhariri فخرجت فيها هنا سنهوتو نيادو نهوتو تنهوتو فرأيت القدم في وجهي هنا قال يا النبي يا قم مسكا يا قم مسكا كنا يا كم مكلم يهوشي كنا بيصوب حكا yace shi kenan fashaqaqatuha bin sai na koma sai na tsaga na rabawa mata na tunan sai na ali iya da mata bane fatima ta bayyana nisa'i mun san sayyidina ali ya zo ya wa annabi magana cewa iya san arman diyal abu jahal amma ta musulunta ba ta musulunta to amma ya zo ya ba annabi iya so zai ta biyu da diyal abu jahal na sallallahu alaihi wasallam ta gaskiya ba a gama diyata da diyal abu jahal da wani guda ka zaba ɗaya gurin ko ka sake tawa ka ɗauki waccan wannan ya kawo matsala da yawa kenan uban iya yana iya cewa ka'awa da ci ta biyu ya hana kai kishiya ko kuwa na muna cewa matsalar don annabi ya ka dalili ban da abu jihali shi domin duk abin da zai bakanta ya bakanta mana rai an san mace da kishiya na aka san fitina ta bacin rai na mace shi bacin ran haɗuwar bacin rai na ne shi na busa ƙarfi da ke cewa masu cewa su kawo wannan hadisi ba za a ma ba su kishiya ko a kawo sharaɗin ba an yi ma mata kishiya ba ta ce to kai ainihin annabi ne ake kare bacin rai shi ba ɗaya ba ne ba da kai ko ba mataka ba ɗaya ba ne ba shi na annabi ne ake kare ɓacin ran annabi da ya wata ya dalili abinda yake ɓata mana ya ɓata mana rai kina ya gudun ke na kamata kishiya ta samun fitina shi kuma hankali ta shi kina wannan kare ɓacin annabi shi za ke na sai da na ali annabi mai kashen kai ga masu kuna doki ɗaya ya na shi alimin ba amma doki ɗaya to kenan sai da na ali bai da mace sai ban fatima bayan ta ya mata don bayan na sassanin wata shi da sai ta annabi ya bata labarin sun kame mutu cikin wani raɗa da ya mata ya ce ke ce horokon iyalai na wajen gamuwa da ni zan koma ga Allah amma ke ce farkon iski ne kuma ka aka yi bayan wata shi da Allah mata cikawa to yanzu nan mai ke ni nisa'i iyayen ne matan gidan shi akwai oshi sun fatima binta asad wata wata wata fawatin fatimomi akwai fatima binta oshi binta asad akwai fatima matar shi akwai fatima na yake cewa matar na yake cewa fatima ya fatimomi a gidan shi akwai mata a ƙil ɗan wanshi da ya rasu mata hudu a gidan suke fatima a gidan shi kenan shi ne su ne rabawa ya ci tara musu kowace ba ta dai kenan da a takaice nan ba mata bai kimi na alimin ban matan gidansu kurin matan gidan shi to nan dai a takaici kenan dai nan annabi kenan bai yarda ba ya yi hushi kan sa wannan kaya da yana alade magana kenan kurin ya ce wannan ruwa da makaranta ta nasarar da kasa ne wajen zama kullatin siyara annabi ya sa mun ya sa mun kwamfilan kaya na siyara sama kasa kenan fakarar tafiya na hoto cikin kayan fara'atul gadawa fi wajen na ga na hushi a wuskar shi mashakakatuwa na tsaga wannan wannan wannan kayan alhariri na ana bayanin sai tsakanin matan gidana na raba musu sai usman ruwa da mutafan alai kenan imam al-bukhari ya kawo muslim ya kawo hadisi manzu ta lafazin da makaranta na imam muslim sai yace wa an abi musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها أبو موسى الأشعري كما لبان الشوى أنه صلى الله عليه وسلم ياتي أن حالت أحل الذهب والحرير لإناث أمتي أن حالت زيناريا da alhariri ga matan al'ummata don zumi magana ana magana kayan lalibi halitta ba akwai wanda ke nan ya halitta a gare su mata an halitta musu ado da zinariya ko da kayan alhariri amma wa hurrima ala zukuriha ma an haramta wa mazan al'ummata aiki da zin ado da zinariya ko alhariri kaci abinci nan mata halaka ne gare su maza haramu ne gare su yan wannan shine shari'a kullum ta haramta mana me dalili Allahu a'lam kullum haramu ne kasa zinariya haramu ne kai ado na alhari wani dan uwa iya wata ƙasa cikin karatu ya ce ya wata ƙasa a talabijin ƙasar ya ana da yawa ta wasu doktorori doktoci ne suna bincike ana bincike mas'alar me yasa sun lura da zinariya tana kashe silin na namiji tana illa a silifin namiji amma an lura batte a na mata bisa su suna da yaba ne shi musulmi ne da ya jima sai tuna a a musulunci dama an hana maza tsara zinariya daga cikin bincike na biyu da aka aka samu cewa mata me yasa bai musu illa akwai jini da mace take aka alwata jini da mata suke na haila wannan matsala da zinariya ke sawa a jikin namiji a cikin ta akwai amma bangaren jinin haila take yi yake yake hudda irin wannan abin da yake jikin zinariya ke illa gare su ta hanyar jinin haila da ke zuba su wannan duk bisu alam daga bola mu da imani kun ba imani dalili ne wannan wani ƙarin ilimi ne kuran mu da ma me dai a hala kuran dan ka ci a to aya ko bata haila gaba daya ko kana ta da to bata haila gaba daya ko shi dai wannan abin da gano tabbas kan mas'ala eh wannan magana kenan ababan wannan kuran haramu ne ka sa zinariya a jikinka ko alhariri amma mace tana da dama ta yi ado da su kuma ruwaya hadisin tabbatacce kan magana وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه عمران بن حكيم عمران بن حسين كبد لبارد شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة Allah iya so idan ya ba bawa wata ni'ima iya san an yara asar ni'imati alai ya ga alaman ni'iman akan bawa na menene Allah maka wadata ba laihi ka sa kaya masu kyau kai kwalliya kada ka da wadata rika sa osho ko gumama ka ci amu auliya ulaini wuli Allah ne mu matsaron Allah ne a'a ba hana ba ka sami kyau ka sami sami kyau eh ba haka bane ba Allah ya so ya ga alama ni'ima a cikin ka gana akwai alama kina a ga mai kyau a jikinka kuma ka ci mai kyau alama Allah maka ni'ima ka more ba wanda har ta mu da aya ko da irin wannan tarana ta kul man harrama waye ya halamta zinatan lan la ta'khudhu al-ibadi wa tayyibatan min rizq ga mu waya hana kin Allah bai haramta ba da nasun Qur'ani kuma sai daman duniya don su yayi kuma gobe kiyama kebance masu imani da morewa wajen cin gosha ha kenan ba wani tsoron Allah bane ba mutum yasa kayan mata yake da sufi ne wai kayan mata zai sa da gashi kayan masu wari iya wari in malami ne riga da wanda wanda goro da wane ne da kutubi ga shari'a wari zai wato wani tsoron Allah ulani wannan bai cikin musulunci wani abu ne daban ba cikin addini ke ba yawon tsohon kaya suna wari da goro da komi ba gyara ba musulci bane ba musulmi annabi sallama ba wanda kai annabi tsoron Allah annabi ta an aka sha atqakum lillah annabi ce nayi ko tsoron Allah cikin ku amma annabi iya ci mai kyau iya cin mai shi ya sha madara ya ci nama komi ci da da mori ya sa hamza man kaya ma ya sa kaya mai alhariri ma a gehi ya ado na alhariri a gehi kololo da kayan ko ya sa ni alhaji shi ma ya kulliya da shi kuma da shi ma bar duniya shi kan shi wanda bala duniya kin ba wani zai kama ko tsoron Allah ne sa kaya marasa marasa sake gumama ko gojo sai wannan shine wannan ruwa kan haka kuma ta tabbata hadisi hadisin ya tabbata wa ana ali radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نهى عن لبس القسي والمعصفر سيدنا علي كبار labarin cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya hana sa alqasi nau'in kaya ne na alhariri da kai dangana zuwa ga wani gari nau'in kayan alhariri ne annabi ya hana alhariri kurin da mu'asfar mu'asfar shine wasu ke cewa an haramta kaya masara ba haka bane dan akwai kuskuren kwarai yayi mutane ai kaya masara ta haramu ne kaya masara wa haramta kaya masara bisu ciki daga wannan kalmar mu'asfar asalin masara me yake sun asfar al-asfar ne bi hamza ce asfar launin asfar hamza ce ba ainihin bane ba asfar ne mutane wajen ke su kuma wancan asfar su kuma su ɗauka wancan ne na hamza na masara wancan launi na asfar na masara hamza ce al'asfar ne shigo na mu'asfar bil'aini ba ɗaya ba ne ba wannan shi ne asalin jigon maganar abin kayi rahimahullah iya daga cikin masu tawilin wannan hadisi kan cewa dukkan su a nan ayin dangana ma'asar ya bada launin kaya ja ba masara ba ja ne ja ne to amma ja kasan ja mutu ja iri iri ne matsalar ke wani irin ja kalkashin wannan ibn qayyim rahimahullah yake cewa dukkan kaya ja haramun sai wasu suka yi raddi ya za a ce kaya ja haramun ne lalin algahali a dita cikin bukhari cikin sai musulun daya cikin sabai yake cewa ma ra'aytu zilimatin fi filatin hamara shi ne ma'anar hadisun ya ce bukala karuwa musulman karuwai cewa ban gaba mutum mai gashi kasa da kunne cikin kwamfulan kayan kasa da sama mafi kyawo kama na wasu salama wani ruwa ta ga annabke ne ya sa kaya ja kasa da sama kuma ta fi filatin hamara sai su masu tawilin a da an ce filatin hamara abin kwatanta ja ne sai suka ayyukan misali ga hamsa saudiya a akwai rawunin saudiya ko a akwai wani jida ke mai ja amma a akwai wani murmurar da shi yasta ke nan nan jan ba ja bane wuri ba akwai dugu ai ba an ce bane ja bane amma kurin ja gaba dai haramu ne haka ko suka taya kan haka nan sun suke haram kenan amma dai da masara bai ciki masu kawo na mawana dai sun sanar daukan mu'asfar ja kurin yace dukkan nau'i ja ahmar daban mu'asfar daban mu'asfar wani kula da ke badawa wanda ya san ‘yan buda india ai kansu jari to irin wannan launin yake ba da masufa jari amma ba rushe irin wannan ba wanda na jini misali in kansar jini ko a ce rushe bardo wannan ake cewa ba irinsu ba ne ba irin kulaikin kayan india kenan amma shi ne ke ba da irin launin jan ne don magani wanda san kayan india kayan budisu masu ba a addinin india wannan wannan kayan waje ja ne amma jan kowa san jan ba ja ba irin wannan ja irin na jini ko irin jan jini ba ɗaya bane ba kenan irin su ne launin kayan shi mu'asfar abin rini ne abin rini ne mu'asfar to iya ba da irin wancan kulakin da na gaya muku to ko akan nan mashahur hasan cikin kalu balikin ta sa musallin mashahur ke cewa to yanzu ba da ba magana kace ja akan wannan ruwaye kace ja gaba daya to jan to yanzu yake cewa shin wai magana ne dukkan mu'asfar duka kolar kin ce aka hana a sa ko wanda aka rina da wannan kayan rinin sun sace a kamsanin sun zafi sali jawa akwai jawa ko? jawa ta san jawa to he da jawa ne ko da komi ba aka samu wannan kolar kin haramu ne shi mun shawar abin da kace gaskiyar magana a bar magana inda take mu'asfar shine abin da aka rina da shi shine haramu kuma ba dukkan kolar kin ba to kololuwa dai mu ɗoka ma a kulishin gaba ɗaya ba ja ba ne ruji irin wannan irin kalakin jini ma'asfar bai ba da kalakin ja wancan da sanar sallasal masa ce hamara ahamar ne wancan ja ne kuma masu cewa masara ba masara asfar ne hamza ce asfar ba ɗaya ba ne ba ina wata an gane magana da wallawa wannan ruwaya ita rawa musulun إمام مسلم كارو وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين مؤسفرين فقال أمك أمرتك بهذا رواه مسلم من هيك عبد الله بن عمر بن عاص يتشوى أنه صلى الله عليه وسلم ya gani ra'alin sabani ya gani da sabani masfarai ne da tuha bi wa'annan launin na jakin wannan kwamfani ke kasa da sama ka zaka gane akwai bambanci da wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce min ummaka amartaka bi haza uwarka ta ce ka yana abu uwarka ta ma umarni sa wannan kayan kenan akwai kalma akwai zai yi cikin akwai magana faɗa uwarka ta ce za ta kayan kenan ka mata ne sai ta kenan mata suna sa irin wani kurakin maza ne aka hana ba mata ba uwarka ta baka wani kayan kasa ya sa abu da ke yi sai kuma hudda nan bai kai ba sauran magana kenan nan launin kaya wannan zamu ce wannan kular da musan da na irin na buddhism na buda jajayen wannan su ne wannan kular shin launin mu'asara ke badawa wallawa ba sai wa ana asma binta abubakar radiyallahu anhuma ana kharajat jubbata rasulullah sallallahu alaihi wasallam makafufata aljam wal kummain wal farjain bidibaj رواه أبو داود وأرسله في مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد والجمعة abin da yake wannan hadisi na asma bint abubakar radiyallahu anha ai asma take cewa na yake cewa ita asma akhrajat jubadar mata akhrajat jubadar jubadar zalama ta hudo jubba mai jubba alkabba kina riga mai dan bayan an karama mai kasa da alkabba ko zamu ce ta hudo jubadar zalama ta hudo alkabba nan sallama da ta hudu alkaibar tashi makafufatar jam walkumain walfarjain bidibash an mata geza an mata ado nan hannun an mai adon alhariri nan gaban na sa ke ba da yago nan gaban ga shi an mai adon alhariri kenan da duka kenan duka rigai an mata dai wata ake aikin kare an ce an mabrode an mabrode ko kenan an mata adon alhariri da mana gehinta haka gehinta da hannayenta kuma da gaban gaba daya amma yana alhariri kenan ka gana kenan alhariri ana iya ado da shi ko mace burure da shi amma aiki a yi aiki da alhariri bayanai a nan gashi ya sa kuma cewa nan sarki nan iya sa kaya masu kyau har ya sa kaya na tsada alhariri ko a wannan ruwa ta abu dawud sai ce asalin mun akwai cikin sai musulun imam musulun ya kawo wannan hadisi amma ga ƙari ma da ya kawo wannan riga ya aka yi ta kai masu mabin ta aibaka sai ce kafin da aisha hata ƙubdar wani asalin wannan riga ta ɗan wasu salama da allah yawa annabi cikawa sallar salama rigar tana wurin aisha hata ƙubdar da allah da kiramta da ta mutu fakabartuwa a sama yar wacce ta aisha ciyam ciyama sai ta ɗauki sai ta amshi wannan riga ta aisha ta ajiye a wajenta ta ce wa kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya labasuwa annabi iya sa wannan riga tunda iya sawa saboda ya halitta a yi tabarruki da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi kadai yake da hususiya annabi sallallahu alaihi wasallam iya da hususiya a nemi albarka da abin da ya taɓa gangan jikin shi ta ce muna fanan na gasiruwa da musashi fabiya muna wanke amta bai lahiya sai a jika mai rigal sai ya sha kuma samu lahiya wani annaba kadai ake neman albarka saboda ki da gangan jikin shi wani wannan shi ne wasu suke wa shehunansu in sun yi alwala su tare ruwan suna haɗa kan ruwan ma in yi wanka ma a tabi ruwan wankan ana rabawa don aka yi mai aski a raka raba gashin dole ana yanar wallahi nan ma kuma sakan wallahi a raka raba gashin shehu inda aka raba na annon sassalama wai shi ma wai shi ma tabar gilashi bayan za gani abin cewa bayan annon salama bayan annon salama gaba daya ba wanda aka taba ma haka tun daga abubakar har zuwa kasa inda har za a ma wanda ama abubakar ko umar ko usman ko ali ba wanda aka taba ma wannan tabaruki a cikin sahabbai na mai daban kurin na yaudara ta yan bid'a na neman aiki wasa da hankalin mutane suka neman albarka wa ganga jikin su ba a yi ba ma kowa a nan kaɗai ke cikin su nan kenan rigar kaga ana kenan ana ana ana jika ta a sha saboda neman la tabaruki zaman lahiya imam muslim ya kawo wannan karin imam bukhari shi ma kai ruwa wa zada he kara kan wannan labarin wannan riga ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai wannan ado na dibaji ado kaza kaza ya kawo cewa wa kana yalbasuha lil wafad wal jum'a sun hada mufrad annabi iya sa wannan riga ta ado saboda aka yi baki manin baki sun zo iya fitarwa cikin baki da kayan masu kyau dan ka dan ka gane kina akwai kwalliya saboda haka zuwa juma'a sai an saka ana so ado kina aje ado aje juma'a kun baki sun zo ka zo cikin gaba mara kyau sai ka kyawa kama kai ma cikin mutane haka annabi ke iya sa wannan kayan karin bayani ne kenan iya kalyan baki da kayan kenan ba annabi ne ba kullum kashin da gaji kashin da gaji ba iya annabi a cikin kwalliya yake iya sa kaya na aro ya sa kaya shine magana kenan wannan shine asalin kenan sa wannan kaya a wannan nan kamar cikin taujir akan bayan ya kawo wannan mutum tunda ana magana babin libas yace akwai mas'ala wanda bai shige ta ba wanda ya kamata tana cikin lamarin kaya nau'in kaya wanda muna cikin abin da aka halitta da wanda ba a halitta ba sai ka maganar cewa akwai nau'in kaya guda uku da ya jero kuma ya yi bayani a kansu ya ce akwai na harko kayan harko ajimar ulumawa alata harimar tashababin kufa wannan ijima'i ne al'umma ta yi a kan dukkan da za ka sa abinda yake zai sa ka yi kama da kahurai ita fa'in na mukhalifatahun maqasudun lishari'i domin ana son saba ma ba su addini da su walaysa min at-tashabbu ittikhad al-libas allazi yalbasunahu wa yalbasu al-muslimun yace amma hau kakka doka kurin kayan da musulmi na sawa kawure na sawa in ka saba an ce wannan kahuri ne wannan kaya da aka yi tarayya a kansu wannan ba a kira shi kaya kama da kahuri walaysa khasan bi kayan da ba su suka saba ya ce fa'in haza layutabaru shi'aran hasan biyun kayan da kowa yana sawa ba a kiran shi'ar ne na kawure kadai layutabaru ladisa wa mukalidan ba a kiran misalin kayan iya koyi da kawure an mutabiyar da hayatim wa aziyayi kwace iya sa iya bin kawure iya bin sa kayan kawure ne ne annan sakar salam yana raye allah shi kan malam sha'ayi ladan na maradi shi malamin suna na harko a Nijar wata ya zo masallaci na majima iya iya irin wannan karatu ana karatu sai ya tsaye duk da kalmar tashi da gasa ko a cikin almajirai ne malamai sai ya tsaye iya da rawani jalabiyar shi da alkyabba sai cikin gwani shigattawa da wannan rawani da wannan jalabiya da wannan alkyabba haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka abu jale ke sawa haka abu jale ke haka da kansu haka da kansu dukansu ɗaya ne a nan salatar da ya zo bai ce ba kashi daban ne magana nashi daban bai ware ba model nau'i ya yi magana sabkar ƙasa launi kaza amma bai yi ba model ga ɗimci musulmi ga na kan wuri bai ware ba ke musulunci abin da ke magana launi da abin zai hudu al'aura ko na ɗini misali zai fito maka al'aurarka ko ya abin ya huce da kamata misali al'ariri misali ko zinariya amma irin in abin da bai hudu al'aura misali babu al'ariri ba ta modar kaza naku daban sai inda kayan da na misali cikin littawayin da sun ziya zuwa sama suna kawo abin da yake rida an ta lafsin zinar kayan da irin misali kayan malamin kirista wanda wannan kayan daga an gaza an ga wannan malamin kirista ne wannan kayan da kun da kawo kaɗai ne yanzu misali mun ana misali za ka ce yanzu ka fasar shemis ana ga gaza ka mutum misali da shemis ka ce kawo ne tare ne zai yau da wajen indonesia su su kayan kasu ne haka nan su canza maka su kenan ba shi kuma a wajen tura ba su kuma tare mutanen gabas da mun kasu ne wani kasu ne wani shemis wani waye kasu ne canza maka ne ba daga wasu ka ɗauko wajen tura mun da mun da ana maka samu a wajen turawa da irin wannan kayan kayan da yake banta da kawuri daga an gashi wannan kurin kayan kawuri ne shi na ta kenan an kai koyi da irin wannan kayan kaya koyi da su malan ka sa misali mutum ka sa misali vest ka sa vest ka sa chemise in dai akwai chemise ko vest za ka sa ta ma sufin na mata kashin ka ko ka zanzaro ka zanzaro an san kake yana akwai matsala nan ba magana ba chemise ba a ta kashin ka da hutu dan wannan gaskiya kullum muna abu muna wani abu akwai kuskure da muke ahlus sunna ko ina ma abu na shamin mutashi ahlus sunna an san matan mu da hijabi haka kace har zulum har kaza dan ta zuwa jafi ka fada ta hoto ba hijabi ita ta har kaza ta wata riki ita ta hoto da hijabi lurub kai ka hoto da zanzaro ta kashi ta kai ta ko ina ka tana wani a al'aura ta gaba wanda babu ga siffa al'aura shahili kamar lahi ne ya nufi kai ma kana da auren al'aura kai da abin da cibiyar zuwa gwiwa babu babu al'aura da abin da siffanta al'aura ka ta kashi ka ko al'aura ta gaba zai siffanta ta haramu ne haramu ne namiji yayi don ba mata kaɗai bane ba amma wajen mata mun yadda a ce su yi kai kuma ka hoto da ta kashi a waje na muna muna kullum balle bangaren ya daji su ke su ke magana ya daji Allah zai zama kura abun shi ne matsalar gaskiya ba na aka ji sai mun sabi yana bayani Allah mun ta zama da malaman Najeriya wajen katurban sas a tawa American tawa kowa ya yarda koyin ya yawa da turawa kuma misalin na magana wani takashin wannan aikin tsaro takashi a waje ta kamata kowa ya aibu ne wallahi amma ya za a yi aka ce abu da gagar hayo ma wallahi ba ba ba sai cikin koyi su to kullum agaji aikin Allah ne ba wanda bane ne aikin Allah ne in gwamnati ka ce wani gwamnati bai barka ba ko ko gwamnati aya ko an sa an sa yo bari ga ko an sa ta kawo take ri ta kashin amma a gaskiya magana ya kamata wannan ya kamata a gyara a gyara sa sutura ta kashi ya hutu gaskiya matsala ce ya sa amma musulunci kuma laifi ne ba wani ake za ka halitta maka ba kun ba wani ce kayi ka dole to idan mu musulmi ba mu tsara wani tsara idan mu musulmi mu kunje musulmi ce idan mu mu gyara to wata gyara wata mu gyara ba uku bace kun sa a sharɗin kayan ku ya kun sa irin kayan polisai ya ka zanzaro ka ci aunan ka ce larura ce ta kaya maka yi har ma shiga wanda bai musu saka maka shi bai saka maka wanda ko sai bai saka maka ta gwamnati ta kusa da lafiya ko ko ka iya ko aka iya cewa ba ta da lafiya kenan gaskiya magana a gyara gaskiya ba bane ba na wasa gaskiya mene da mata da mata da mata duk ɗaya ne al'aura al'aura ce yadda namiji mace ta haramta ta gudu al'aurata ta sa kaya ana gano wani ta ta kashinta aka hana kai ma naka al'aurarka haka ne haramu ne a ga siffarta a ga launinta duk ɗaya ne Allah samu gyara kenan wannan ya ce kenan shi ne kama kayan da zai keɓanta kama da kahurai sai ke cewa nan matsala ce matsala ta biyu ce ikhtalafal ulama wa qadiman wa hadithan fi tasawir wa suwa walau aradna adillatahum latatalab bahas walakin nan khasu minna ma tilfaqat al-atiya yace haka malamai su samu sabani na da da na yanzu kan mas'alar yin sura ko ita kanta sura me sura a yanzu a can da an san desan za a yi da hannu za a zana kamar mutum ko ta dabba a yi desan gwanin desan yanzu kuma wani abu na alaka wata na'ura za a rike wannan sura kuma surar a can da an saɓani sura mai inuwa da mara inuwa za a kusa wani sanda sai ke cewa أجمع العلماء على تحريم صور مجسمة ذات الأرواح للنصوص الصحية الصحية بذلك في ذلك إجماع المسيح إجماعي كان حرم تصورة ودتك من إنوى صورة أساسا وانا من إنوى عن جزء إنوى وانا قلت إجماعي هي بس أبنى كنش كان ذلك ينبع بانا وذلك الحديث سابقا أما اختلفوا في الصور الشمسية فذهب بعضهم الى دخولها في التحريم مستدلا بامام النصوص اما سنسا مسابani kan hoto wanda aka yi na photography wanda a doka ba wani ba zai zana wasu suka tayi kan shi ma haramu ne don wata nasoshin sura kurum وذهب بعضهم إلى إباحتها وذلك شيء حلقني لأنها لا تدخل في أمم النصوص ومن وانا هو تون سورة بيش قاعد تقول الناس إن حرم إن حرم تا سورة دا تا كوكو كون الله يتولون سؤال لك الله يهوشي ده بس كوكو كون كون شي وانا كوبا من كوكو الله وانا إلي مين يكي يريكي وانا سورة suka ce annahu laysa tasawuran da wannan ba suran ta ba akai wa innama huwa imsafun bi sura bi muadda khasa wannan sura ce ta Allah aka riki ba mu ce ga gudun hanci dai hoto ko ga gadin baki ga gudun huska ko azan ta Allah ce ko wannan abin da bayanci wa annahu ashba bi muqabalati al-miras wa burudu sura da sa amama wuce misali sai misali misalin yana zaka ajiye mudubi ka tsaya gaban shi ba ko sura ka ba cikin surat amma ta kace yace da ba an ce wacce sura ta mudubi haramu ce sai wannan ma kusa abun haka ne sai illa anna hadi hubisat wal ukhra zalat illa babbanci ita wannan ta mudubi an gusa babu ita ita kuma waccan bata gusa tana nan shi ne babbanci yace wa jamhurul ulama yukhassisuna min an wa Allah ga lafin a takaice anan ya kawo mana masaloli na cewa kenan akwai bambancin sura ta fotografiya da sura wadda za a yi desine ya ce kuma haka malamai sun yi ijima'i kan kai sun saɓani ko ka ɗoke kumci ga kayan wasa na yara a cikin akwai rangwame sai kamar cin ta mista hausa ya tsana ya fufi haka kayan wasa na yara wannan an yi rangome a kan shi na ƙanana irin na yara da annabi sallama akwai a gidan shi aisha tana kayan wasa na tsiya da muke cewa tana da kayan tsiya na wasa aisha akwai a gidan annabi sallama irin wannan kenan kayan wasa na yara iya da rangome kansu yan wa kan sura shi yasa a yanzu irin su albaniya da mawala irin su dumbaz suna kan sura ko ci haramu ce amma irin kamar usaimin na kuma sai usaimin usaimin ni na ga bidiyo iya magana da baki ba na bane a cewa rubuta ne ba sura soto sura a kuma sai sai kan usaimin hudu usaimin ya wadi tabbas yayi magana kuma kanta hudu usaimin cewa tayi akwai bambancin sura ta fotografiya da wanda za a ji sini ta in dai za a dauko hoto ne haike misali in dai ba wani zo misali hoton a za a kawo ordinatar na gyara sura ko a dan gyara nan a matsayin nan kwamin tsawo ta in dai ba wani ba aiki wani zai yi surar ce ta Allah wani ya rike ta hanyar hoto bai wata haramci nan ba ta cikin haramci ya ce amma maki da yawa masu inkarin sura haram su za ka ba musu bidiyo mai mutum bidiyo da sura duk bidiyo ta yi haɗari ma ta yi mawato ta hama motsi yake ya kama mutum haɗa gare ganin shi in ka hara mata hoto to ya kasa bidiyo maka maka bidiyo duk da sura ce su saura sun yadda shi albani ya ce a shi bide maka a yi dai a yi aljirar ka a ɗauka ka a riƙe shi ya kai ce to kaga yin wanzu a yau gaskiya yadda sura da wuyar wani wanda wuce ba bai sura kuma sai kun fa'idar ɗaukan sura da sautin bidiyo kin da nake tasiri wajen da'awa yadda da'awa take malami kamar a gaban kamar kada cikin makarantar malamin da in makarantar jami'a bai shi ya karshen jami'a ma ya ce ka zo a jami'a ya kari amma kana kwanci a gida kan gado ya kalli darji shi ko san wa amfani a yau a ce sam ba za a yi ba to gaskiya bayan da babu abin karkarar a yili akwai koma da baya wajen karuwa ta ilimi gaskiya magana har ɗan wannan mas'aloli na maganar sura ko bidiyo inda yake da darura amma ba darura kenan kan mu yau sai su kan mu zanta gunda an sha alƙawar da abu mai mai shiwa mai sabani kaka shiga da darura sai lanya amma ka a matsa kan abin a takaici wannan ga lokaci ya tayi akwai sauran bayani Allah kan sanin insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته